أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا أشرين دأكو قوة رمضان هجرات منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da sha nawa ne sha hudu ko sha hudu ga watan hudu kenan miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta wato 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu tauba a jiya mun fara bayani aya ta 69 zuwa aya wato ta 68 zuwa aya ta 69 sai lokaci mun halinsa a farkon shafi na 198 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan safha muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya daya alaramma Allah ya ce kallazina min qablikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون نعم malaman da suke tattaunawa akan alaka tsakanin aya da aya a jiya mun faɗa ibnu ashur yace kallazina min qablikum an yi iltifati ne ma'ana da munafikai ake kamar waɗanda suka gabace ku ya ku munafikai kenan ku wato markon a ce kallazina min qablihim tunda Allah ya ce wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum hum din nan ka gani wala'anahumullah wa lahum azabun muqim sai a ce kalladina min qablihim amma sai aka yi iltifati shine ake cewa iltifati asalin iltifat da larabci shine waiwaye ko ba karan bane ma'ana an juyar da uslubin magana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman larabci wato abdulmalik bin quraib al-asma'i yace suna al-iltifat shaja'atul arabiyya to al-iltifat cikin qur'ani yahi zuwa cikin wuri dubu akwai shi ko to kaɗin da in ce dubu ne ce ya yawa mallam to bari mu ce ya shi zuwa cikin wuri 500 ko ba karan bane to amma wani bai ma san shi ba to yanzu kaga nan akwai shi akwai wurin da an yi ittifaki an yi iltifati akwai wurin da akwai sabani almuhimu dai uslubi ne ya zo a wurare daban-daban a cikin alqur'ani mai girma an gane ko to kallazina min qablikum waɗansu suka ce wannan kafin tana matsayin suna da suna ne ya zo da ya zamanto matsayin rafa'a kenan tunda harafi na mu wanda ya zo kamar matsayin suna tunda kalima ta kafin tana nufin mithlu ba ba karan bane in ce in ce anta ka fulan ko ko anta mithlu fulan ai duk ma'ana su daya to kenan inda mithlu ce ta zo da dhamma za ta dauka ina fata an fahimce ni shi yasa suka ce kenan sai a kaddara innahum mithlul ladina min qablihim ko ba kadan bane ko innakum mithlul ladina min qablikum sai an kai abin nan lashi wadan sun ce a'a ita kafin kinnan kenan inda ta zama to suna wato fi mahallin nasbi ne kenan wa'adakum wa'dal ladina min qablikum kenan wa'adakum misla ma wa'ada alladhina min qablikum sai mun to misla kenan irin tamkar alƙawlin da aka yi musu haka sun ka faɗa to sai Allah ya fassara ta ina sun kai kamanceceniya domin an ce abu kaza yayi kama da kaza ya kamata a san ta fuskar da suka yi suka kamanceceniya mu ne abinda muka ɗauka ya yi kamanceceniya kawai shi kenan ta zama to alkhairi sai ka koma cikin balaga babi ne mai faɗi kwarai da gaske sai ka koma cikin littafin usulun tafsir babi ne mai faɗi kwarai da gaske an yi kamanceceniya akwai at-tashbih al-mursal akwai al-mu'akkad ko ba karan bane akwai al-baligh akwai ad-dimni akwai al-mursal akwai al-maqlub akwai at-tamthili duka waɗanda kuma sai ka iske cikin Qur'ani ko cikin hadisi an same su wani sai ya ce duk karatun gabe da wani amfani akwai cikin Qur'ani da hadisi kuma a ce bai da amfani ka dai koya ka iya ko ba karan bane wani sai ce to ai babu waɗannan ka'idodin zamanin sa ba sai ce a su larabcin yaren su na ba su bukatar irin wannan kamar yadda in kana magana da yaren ka baka bukatar wata ka'ida to amma in ka dawo a jami'a sai ka koyi yaren naka to kamar haka ne abin yake ina fata ana fahimta ta akwai wani littafi dirasatun fi usuli tafsir na professor kabir yunus ustad doktor kabir yunus na kasar wato abin nan na kasar najeriya da ke na jihar kano tashbihi yana da halaye wato guda hudu manya in ka koma cikin albalagatul wadiha zaka ga ka'idodin shi da mursal da muakkal amma shi tashbihi ka rike da kyau yana da abubuwa guda hudu waɗanda su ake gani wato duk tashbihin duniya bai fita cikin waɗannan ababen guda hudu aksamu kin shi ka san su kaga baka sani ba shine tashbihul ma'quli bil ma'quli ko tashbihul ma'nawi bil ma'nawi a kamanta abin da ba a gani da abin da ba a gani ka san da wannan abin da ba a gani kuma a kamanta shi da abin da ba a gani ka san da kuma ka sani ba ba ka san wannan ba alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum an ka ce sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda sun ka san ƴaƴansu shi ilimi abu ne wanda yake ina an gane ko shina cikin zuciya ko ba ka dan bane to ai ba a ganin ilimin yadda sun ka ilimin su yadda sun ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimin yadda sun ka san ƴaƴan su abu da ba a gani shubbihatil ma'rifa bil ma'rifa wal ma'rifa shay'un ma'nawiyyun la yura aga aga sannan ayi tashbihul mahsus bil mahsus abinda ana gani a kamanta shi da abinda ake gani na fata ana fahimta ta matan aljanna Allah ce ka annahunna baydun maknun ai su batan ganin su za a yi da ido shi kuma kwai maknuni shi ba yana ganin shi sannan a yi tashbihul mahsusi bil ma'qul an gane ko abin da yake ana ganin shi sai a sifanta shi da abin da ba a gani an gane ko ko kuma abin da ake gani a sifanta shi da abin da ba a gani Allah subhanahu wata'ala ya ce shajaratuz zaqum tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin tal'uha tsironta ka'annahu ru'usu shayatin ka ce kan shedan ne wata maganin kan shedan kaga abin da ana iya ganin shi an sifanta shi da abin da mi da abin da ba a gani amma da an ce kan shi dan kasa abin da bai da kyau na ko ba kana bane ai magana ta kare sannan kuma abin da yake wato Allah ce alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyiba sai ce mi ka shajaratin tayyiba kaga kalima ba a ganin ta amma sai an ka kamanta ta da ittanya waɗanda su ne alƙawa'i duk tashbihin da za a iya a duniya bai ta cikin waɗannan sai ka je ka nemi ƙa'idodin tashbihi ka san nau'ukan shi akwai tashbihi cikin ƙur'ani wurare daban-daban amsalul ƙur'an ba waɗancan amsal ba irin wannan na masal na karin magana a'a misallan da Allah ya buga cikin alƙur'ani masu yawa bincike ne mai yawa amma sai ka zo kawai da an ce kallazi da ka ce a'a an kamanta ce ni shikenan sai ka ta tafiya wallahi akwai magana akwai aiki Allah ya taimake mu wannan na dan bada misali ne almuhimmu su suna kama da su Allah ce to kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa aulada su waɗannan da suka gabace ku sun fi ku tsananin ƙarfi ko ba haka nan bane an mun ka faɗa mun ka ce adawa suna mi suna fito da fito na fito ma kokarin na fito da wanda ya halice su dan Allah ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi wa qalu man ashaddu minna quwwa ka zo kana muna wa'azi kana cewa a ji tsoron Allah wai ka gaya muna wai wai Allah an ce zai musu Allah Allah zai musu azaba ko so kace to man ashaddu minna quwwa na fata an fince ni duk Allah ya faɗi irin yadda sun kai ta'addanci an ka ce ga taguwa Allah sun ka ce a ita ta taguwa Allah to ha an ce fa in an soke ta fa bala'i zai zo sun ka ce to in an ka soke ta bala'i zai zo ko sun ka ce to shikenan Allah ce kazzabat samudu bi tagwaha idhin ba'atha أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها التي فكذبوه فأقروها sun ka karyata sun ka ce ba ka ce ba in Allah an ce an ka banga yace wala tamsuha bi su'in ko kak ku safe ta da wani abu fa ya akhudha kuma azabun qarib a cikin suratul abin nan hud azaba ta kusa kusa ko fa ya akhudha kuma azabun alim a cikin suratul a'raf azaba mai radadi to can qaribun cikin hud wanda a kusa to su wadda a kusan nan suka jira ko ba ka da muni ya sa wani za ga in ya samu dan guntun mulkin shi wani ya samu dan guntun matsayin shi ana ce mai don Allah yana ce a kai mu nan ba aikin Allah muka ba ai duk abin da za a yi ta kaka take kaɗu ma Allah Allah ake gaya ma wannan mai kun fa yakunu mai kun fa yakunu a duk abin da za a yi kai musulmi ne don ka samu wani matsayi ka tattauna da dan uwanka musulmi cikin tsanaki an gane ko a cikin mutunci ko da abin nan bai yiwa bai yiwa ga irin yadda ka'idodi suke ba a saba musu shikenan ya isa amma kuma ka cire abin daga musulunci ka maida zuwa ga Allah Allah abokin wasan ka ne karshe ka zan abin tausayi shi yasa irin waɗannan abubuwa a yi hattara mun fahimci wannan da kyau ko to madalla sun ce fa aka ruha fa qala tabattaqu fi darikum thalathata ayyam kwana uku an kai duk wannan abin da suke takama da shi da sun kace man ashaddu minna quwwa Allah da ya tashi gwada musu iska an ka turo da aka turo iska iskan nan in ta zo duk karfin su yanzu kwanakin nan kuna ganin ana yawo da hotunan kasusuwan su da aka abin nan qur'ani ya bada labarin su sun ce ƙarya na to gashi yau inda qur'anin yace an halakar da su ga su nan ana zuwa ana yin ramun muka an gane ko ana ciro kasusuwan su kan kashin kashi na kai na mutum guda nasu ya mota guda take dauko shi ko ba haka nan bane gashi nan kuna gani Allah ya faɗi irin girman jikinsu da ƙarfi ko ba haka nan bane to gashi nan ko wazadakum fil khalqi basta ta tabbata sannan kuma watan hituna aljibala buyuta ta tabbata watan hituna min aljibali buyutan aminin ko ba haka ba wakanu yan hituna min aljibali buyutan aminin a cikin suratul hijr da kuma watan hituna min aljibali buyutan farihin ko farihin a cikin suratul shu'ara duk gashi ya tabbata inda Allah ba da labarin gidajensu da komai da komai gashi al'amarin ya tabbata to mi an kai karshe tunda sun nuna suna da ƙarfi sai Allah ya faɗi yadda aka yi raga-raga da su aka yi kaca-kaca da su aka rarake su aka maida su wato labari ba sun ce suna da ƙarfi ba sai Allah turo iska ba kana ta kamar ƙarfi to ga iska ne Allah ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adhab al-khizy fi al-hayati ad-dunya wala adhab al-akhirati akhza wa hum la yunsarun na fata an fice ni kaje da an da su iska ba kana da ƙarfi to gitta ba iska direction kin iska ba America tana da ƙarfi ba to akwai guguwa da Allah ke tura tornado ko ba kana bane to yanzu in ta gitta sai ka ji an ce ai maza maza a jaye mutane gidaje kuma in sun rushe a sake gina wasu shi yasa ma yanzu waɗannan yankunan ba a gina manya manyan gidaje to tun da na Allah ya nuna ma America ba ta kai iskan Allah ƙarfi ba balantana shi Allah subhanahu wataala wa'azi ne Allah yake yi girgizar ƙasa sai a yi ta a waɗannan ƙasashen ba wanda in sai kare kanshi wuta gobara ta daji ana yi su yi kwana nawa suna kashin ta sun kasa wannan ya kamata ya nuna maka tun da nan ɗan adam ajizi na kake yayi Allah da haka kaji da yadda Allah ya da adawa iska Allah ya ce kazzabat samudu wa adun bil qari'a fa amma samudu fa uhliku bit taghiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya kaji atiya ce ba sun yi girman kai ba atau an amri rabbihim to atiya iska mai tsananin karfi wadda mai jin kanta da kanta ka san da adam in shi na jin kanshi da kanshi in shi na tahiya ma kallon kai ne shi ko ba haka dan bane dan altar katon kaddara in ya ci wake a banga sai ga shina taya shina kallon da mutsa yayi wanka ya sha musu mai ko ba ka da bane eh wani wani ustazu in yayi karatu ya ga ya samu karatu mai kyau sai ga ya sa kaya masu kyau musamman ya yan abin nan yan sabin jallabiyoyin shi eh an shace game an yi rawani yana ta ana dan wani kallon abin nan shina ganin kanshi yanzu fa ya kai babban matsayi in wani mallami ne an ka bashi wani matsayi can cikin matsayin nan da aka basu na gargajiya an ka samu manya manyan riguna da babban rawani in ya saki rigan nan ta yi haka sai suna kallon kai da shi daga ganin hawa ya kai mai mulki hakan ga shi ma yana tafiya da ganin abun ga balle ana yi mai take ana kaza in wasu mulkin zamani na da ana busa musu wannan abin da turawa suka kawo mutum na tafiya yana ganin sai shi gaba haka nan bane in mai kuɗi ne haka ya ce ya koshe da cikin mota mai sanyi yana tuka yana dan diddiba jikin shi gani ya ne raba da shi haka mace an ce an ƙoshi musamman mata masu kyau ana ta haya ana ɗan kallon jiki na fata an fahimta to wannan iska atiyata ita ma mai jin kanta Allah ce tanzi'un nasa ka annahum a ajazu nakhlin munqa'ir tana cire mutane kamar dai iccen dabino ne wanda munqa'ir wanda an rarrake shi ina fata an fahimce ni fa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma Allah ce fataral qauma fiha sar'a zaka ga katta sar'a kokkonce kattan kaddara Allah ce ka annahum a'jazu nakhlin khawiya ka ce iccen dabino ne wanda an ruwa ke shi sai ta ɗauki mutum ta taɓa gudu da shi ta raba shi da ƙasa ta yi wasa da shi ta yi wasa da shi duk ta rige mai nauyin nashi sai ta buga shi ga ƙasa fat shi kwashe kamar kwaɗo shi ke na an ƙari Allah ke mai izgili jama'a mutane muke yayi Allah subhanahu wataala taukanu ashadda minkum quwwa sun fi ku karfi wa akthara amwalan sun fi ku yawan dukiya in ma dukiya ce kuke takama da ita fastamta'u bi khalaqihim sai sun kaji dadi da dan rabansu da Allah ya ba su rabansu na ilimi rabansu na kudi rabansu na mulki khalaq na anarfin rabo an gane ko wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun fastamta'tum bi khalaqikum sai kun kaji dadi da naku wato rabo da an ka baku kenan naku rabo rabon da an ka baku ya ku munafikai za ku ji dan daɗi ne irin yadda sun ka ji daɗi lokaci kaɗan ne zai ƙare shi kenan sai ku kuma cikin azabar Allah wala iyadu billah kama stamta alladhina min qablikum an gane ko wadan sun ka ce to wagga kafun akwai abinda an ka shafi kenan istimta'an kama stamta alladhina min qablikum an gane ko za ku ji daɗi ne kamar yadda waɗanda suka gabace ku suka ji daɗi wa khuttum sannan kun kutsa cikin ayoyin Allah kuna magana akan rashin ilimi ko kuna izgili da ayoyin Allah kallazi khadu kamar yadda sun kai izgili ko ba haka nan bane mun kawo maganganu daban-daban da malamai suka yi bayani akan wannan wurin waɗansu ka ce kallazi khadu asalin shi kallazina ne sai an ka shafe nunu ina fata an fahimce ni a larabci wani lokacin sai a shafe wani harafi saboda takhfifi ko ba haka nan bane ومن يضلل الله فما له من هاد اي من هادي ne sai an ka shafe ya udu cikin larabci akwai shi na fata an fice ni waɗansu daga cikin malamai sun ka ce a wa khuttum kallazi khadu ai ya kamata a ce kallazina to saboda allazi din nan dama shi allazi da asma'ul mausula ko da guda ne matsayin shi lafazi na mutum ɗaya ne amma ma'anar shi ta jama'a ce man ka gara maka ce mutum guda man in ka gara maka ce jama'a saboda aikin da zai zo bayan man zai shafi mutane masu yawa wa minan nasi sace mi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sace mi wa ma hum bi mu'minin bai ce wa ma hum bi mu'minin ba na fata mu je cikin qur'ani yawa gare shi sai suka ce to kenan nan alladhi khadu ma'ana alladhi bi ma'ana alladhina kamar da wasu malamai suka ce Allah ya ce masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara kaga alladhi istawqada nara kaga alladhi yace bai ce ka masalil ladhina istawqadu naran ba falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim bai ce dhahaba Allahu bi nurihi ba watarakahum fi zulumatin la yusirun bai ce watarakahu fi zulumatin la yusiru ba kuma qur'ani ne sun kace to kina haka yake ina fata an fahimce ni waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi allazi sifa ce li mufradin mufhimul lil jam'i sifa ce ta jam'i wato akwai abin da an ka shafe menene ake nufi da shi sun ka ce wa khuttum ka khawdil fawjil ladina khadu sai an ka ce al fawju domin shi al fawju jama'a mai yawa ake nufi amma lafazin shi nami na mutum guda ne ina fata amfurce ni wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadhibu bi ayatina fahum yuzauna kaga hatta idza ja'u kaga sai kuma jami'i alfawj mutum guda kama alqaumuna kana iya cewa ja alqaumu saboda nan lafazin shi na mutum guda ne ko ba kana bane amma kuma ma'anar shi ta mi ta jama'a ce ba sani ko mun fahimta ba waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan wannan waɗansu ka ce kai allazi sifa ce ta masdar wanda an ka shafe wa khuttum ka khawdi allazi khaduhu kenan wa khuttum khawdan kun yi kutsa kutsawa kal khawdi allazi khaduhu kamar yadda waɗancan sun ka kutsa sun kai ta izgili da ayoyin Allah magana ta ƙarshe wadda take wato malamai sun kawo ta sun ka ce allazina bi ma'ana al masdariya in an ka ce masdariya ma'ana da fi'ilin da kuma allazi duk sai a hada a maida su suna wa khuttum kallazi khadu kenan wa khuttum khawdan ka khawdihim kun kutsa kamar kutsawar da suka yi to wanda bai jin larabci yaji an ce kallazi khadu sai ce a to ai a ce kalladina khadu ba a ce kallazi khada ba to larabci ka sani ka koma ma littattafan da suka yi bayanin yadda larabcin alkur'ani shi ke wanga larabci naka na yau da gobe kai fa haloka da haza da haji wannan ba wani larabci na ba kowa yana iya koyon shi har wanda ya je kasashen larabawa bai ma je makaranta ba in ya zauna ya irin wani larabcin na hanya amma a gane sirrin larabci sai an karanta littattafai na nahau da sarfu da balaga da adab alqadim da alhadith da asalibul lugha al-arabiyya anta wajen malamai ya karatu sannan ake sanin menene larabci amma wanga kaifa haluka dhahabta ila suqi wannan wannan larabcin yau da gobe na tarjuma na neman tuwo to Allah ya kyauta to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to ula'ika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗanda su ne waɗanda an kaɓata ayyukansu ko habitat a'maluhum ayyukansu sun ɓaci ko ba kanan bane fid dunya a duniya wal akhirati da lahira anan akwai mas'ala mai muhimmanci mas'ala ta farko in kaga an haɗe aiki ko wata sifa sai an ka ce ula'ika dan a nuna maka abin da zai biyo baya waɗancan sun cancanci wannan abin sai ƙur'ani ya ƙara bayanin aiki na gari an gane ko ina fatan kuna fahimta ta sai ya kawo mi sai ya kawo ishara dan nuna maka waɗannan sun cancanta in kuma aiki ne na sharri sai ya nuna maka sun cancanta da shi da yace fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kallabi khadu to ula'ika ai almazkurina ahriya'un bima sayati min alhukmi habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah ka gane wannan masani ko mu fahimta ba in kana son ka gane wannan wani bi qur'ani sai ya jiro abin da ya fi aya goma sannan ya ishara zuwa gare shi wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إذا أنفقوا والذين يقولون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا duk waɗannan sai da an ka ƙari sai an ka ce maka ula'ika ai almazkuri na bitilka sifat ahriya'un an gane ko bima zukira wato hadha jaza'uhu mun gane wannan wannan ina bada misali ne saboda in ka ga malamai sun hudana bayan zan ce ula'ika a lil isharati ila annahum ahriya wani sai tamina ne ahriya'u jam'i ne na hariyun bi kaza ai jadirun bihi wa khaliqun bihi ya cancanci abu da haka sai ka gane ula'ika habitat a'maluhum dan saboda abinda an ka faɗa na kutsa ma ayoyin Allah da jin daɗin rabon su na duniya shine kai su ga wannan habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah an gane ko ayi hattara a cikin suratul abin nan suratu ali imran akwai alladhina ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wama lahum min nasirin can akwai alladhina nan babu alladhina cikin suratul tauba na fata an fice ni wani zai ce to ina da ayin take wani ya ta ja mai saboda bai sa sai an karanta bayan ta ko sannan ke iya tunawa ko ba haka nan bane innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa rusulihi ko ba haka ba wa yaqtuluna innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah can akwai alladhina nan babu alladhina kaga in ana sallah yanzu musamman tarawih da kiyamul laili masu qur'ani nan sun riki da ce maka kai kai ka ce ulaika alladhina ce um ulaika hadatha amalun fi dunya wal akhirah babu alladhina ala ramma kuma kai adda lahi tun da kai ka kara shi ina ba ta an fahimce ni to habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah ayyukan su sun bace a duniya da lahira wa ulaika humul khasirun waɗannan su ne suka yi hasara ina fata an fahimce ni to anan sai mun yi hattara saboda da an ka ce wa ula'ika humul khasiruna ana iya cewa wa ula'ika al khasiruna su ne masu hasara amma sai an ka kawo hum to sai malamai suke cewa inda ake kawo shi an gane ko in an ka kawo hum yana nuna al hasru al hasru shine a ce waɗanda su kaɗai ne sun kai hasara shi yasa an ka kawo hum din to amma ko ai ba munafikai ne suka yi hasara ba bal ma yanzu nan hasr biyu a akwai domin ta'riful juz'aini mubtada in ya zamanto ma'rifa khabar ya zamanto ma'rifa shi ma yana daga cikin uslubul hasr in nace wato misali ulaika kun ga ma'rifa ne waɗancan alkhasiruna ban ce ulaika khasiruna ba to nan yana nuna su kaɗai ne shi da ake cewa ta'riful juz'aini ma'ana al-mubtada wal khabar su ne juz'aini to nan kenan an nuna su kaɗai sun kai hasara sau biyu bayan an yi ta'riful juz'aini kuma an ka kawo hum kuma alhali ba su kaɗai suka yi hasara ba to me yasa aka yi wannan to sai malamai suka ce sunan shi hasar haƙiƙi wato gaira haƙiƙi ana nufin irin hasara su babu mai yin irin ta domin munafiki irin asarar da zai yi babu wanda zai irin ta gashi yana da damar da zai yi imani amma bai yi imani ba ga annabin Allah tare da shi wahayi na sauka amma bai ga- bai ganewa ka ko ga irin hasarar da yayi ababen da ya irin ta ko ba ka dan bane wasu na fatan su ga annabi shikenan ma su haɗu su mutu ba shikenan ba amma gashi nan suna rayuwa tare da shi ba su da aiki su cutar da shi ka ko ga babu babu marashin rabo irin wanda annabi ya zo gare su sallallahu alaihi wa sallam ya zamna ya rayuwa hayi na sabka ka musulunta ka samu babban rabo wanda babu irin shi kazan cikin sahabbai waɗanda khairu khalqillahi ba'da al-anbiya'i wa rusul sune sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa sallam amma ina sai su koma suna cewa hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun Allah kai mu da tsari mun fahimci wannan to wannan shine abinda wannan aya ta kumsa amma a gurguje za mu dan taɓo waɗansu matsaloli kaɗan da suke da iskali saboda kullum muna son in an ka ce za a yi magana in akwai iskali a fitar da shi iskali na farko da an ka ce a- ayyukansu sun ɓaci maudu'i na abubuwan da suke ɓata aikin ɗan adam duniya da lahira sai ka karance su ka nisance su kafirci ridda shirka duk suna na cikin alkur'ani ayoyi da hadisai bincike ne mai yawa ka ɗauki abubuwan da suke ruguza aiki don ka san su ko ba ka nan bane ga su na cikin suratul hujurat ɗaukaka sauti gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba ka nan bane da sauransu an gane ko wanda kuma malamai suka ce ko da bayan ya mutu in ka je kabarin sai yana da wannan hurma ga ka daga murya domin yana da matsayi yana da rai yana da matsayi ya mutu ko ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadansu malamai suka ce to in an ka ce ayyukan su sun baci wadanne ayyuka ake nufi domin in ana nufin ayyukan da suka yi yo ai dama musu duk ayyukan su ma Allah bai karba ba ko ba haka bane to aikin munafiki Allah bai karbe shi ba to zancin ma a ce ya baci ai da dama ai lalataccen aiki ne shi aikin nasu ba ya baci bane lalatacce ne to bi an bukata a ce habitat a'maluhu sai malamai suka ce to tunda munafikai ake magana da sunan da anka ce habitat a'maluhum shine nan makircin da suka yi ta yi don ka addini ya ci gaba ko su kafirai da suka yi ta makirci don ka addini ya ci gaba karshe Allah ya kumetar da su shine abin da ake nufi wato habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ina fata an fahimce ni an gane ko sannan aikin su ya bace a lahira saboda mi saboda an yi shi ne don riya kuma Allah subhanahu wataala ba zai bada lada ba a ranar tashin alkiyama ina fata an fahimci ni kenan yan aikin su na addini na ake nufin ya ɓaci ma'ana kenan wato aikin su ya ɓaci a nan duniya Allah bai karɓa ba kuma lahira ba su da sakamako sai wutar jahannama Allah kai mun tsari ban sani ko mun fahimta ba kaga wani zai ibato maka tambaya ce an ce ayyukan su sun lalace to ai kuma Allah ya ce bai karɓa ayyukan kafirai ko ba karan bane wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to in ba a karɓi aikin ba da ma lalatacce na to kuma lalatacce ba a cewa ma ya ɓaci don da ma lalataccen na ko ba haka nan bane eh ma buni ala batil fa huwa batil inji larabawa duk abinda an ka gina akan ƙarya ai shi ma ƙarya ne ko ba haka nan bane to Allah kai mu nasari to wannan shi ne abinda malamai sun ka kawo amma akwai wani abu kafirai da ake cewa ayyukan su sun ɓaci ba sa amfanin su ana nufin ba sa amfanin su a lahira amma a duniya malamai sun yi sabani kan aikin su ya amfane su saboda su munafikai ai musulunci ya amfane su kun ga ba a kashe su ba ba a yaƙe su ba suna aure 'ya'yan musulmi ko ba kanan bane to ai wannan ya amfane su a ko bai amfane su ba ya amfane su to yanzu ya zamu yi da wannan to sai malamai suke cewa amfanin aikin su muqayyad ne bi mashi'atillah lalle Allah ya nuna ayyukan su sun ɓaci a duniya da lahira don in kuma Allah ya cewa za a sakanka musu a nan duniya don ya ce man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yub- la yubkhasun to kuma ayyukan su Allah ya ce sun bace a duniya da lahira nan cikin Ali Imran na baku misali ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin ko ba haka nan bane to ya zamu yi da wannan to sai malamai suka bada amsoshi daban-daban ina fata an fahimce ni ka koma cikin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo amsa kusan guda hudu a karkashin wannan daga malamai kuma yake cewa abu na farko waɗansu suna ganin cewa Allah zai sakan kama kafiri an gane ko an gane ko in ya ga dama ina fata an fahimce ni ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala zai ba kafiri a, abin da yake bukata a nan duniya ya sakan kamishi in ya ga dama in ya ga dama kuma zai sakan kamishi ba shi kenan sun ka ce dan mi don Allah ya ce man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma na sha'u liman nurid thumma ja'alna jahannamu lahu jahannama islaha madmum madhura kaga yace liman nurid wadansu daga cikin malamai suka ce a'a nan ba shi ake nufi ba wato abinda ake nufi da Allah zai sakan ka musu shine za a ba su lafiya da yalwa arziki da 'ya'ya waɗanda Allah so ya ba su shi ba tunda ba kowa ake ba ba ina fata an fahimce ni to a waɗanda an ba su ƴaƴa an ba su kaza ai a wajen Allah ba komai bane domin duniya ba wai komai bace ga wajen Allah ko ba ka nan bane da ta kai kimar fifikin sabro a wajen Allah da kafiri bai samu abin da da shi a cikin ta ba ina fata an fahimce ni don haka wannan dan amfanin ba komi bane kala naf'in ne a wajen Allah kamar ba ba amfani bane wannan su malamai suka tafi akan haka kenan sai zamanto wato ayyukan su za za a saka ka musu abu na uku wadansu daga cikin malamai suka ce Allah zai ba su abin da sun kai don shi a nan duniya wanda ya je yaki don duniya ta shaida zarumi na sai a cewa ne ya kai zarumi ba shi kenan ba da musulmi da kafiri duk ana cewa a- akwai zarumi cikin su ko ba kanan bane wanda yayi don a ce mai yawan kyauta sai a cewa ne yana da yawan kyauta wanda yayi don a cewa ne kaza mai yawan ilmi ko mai kaza sai a ce yana da ilmi ba shi kenan ba to tun da an yi Allah ya ba su wannan sakamakon nasu abu na ƙarshe sai muna malamai suke cewa abinda ake nufi shine cewa munafikai da an ce za a sakanka musu ma'ana ayyukansu za su amfana da su a nan duniya shine cewa za su fita cikin jihadi amma ba sa son komai sai ganima a samu kuɗi a samu mata sai a je a yaƙi sai Allah ya sa a samu ganima a samu mata to tunda sun samu sun samu da amfanin su a nan duniya ban sani ko mun fahimta ba to shi yasa irin waɗannan ayoyin da maganganun yana da kyau ɗalibin ilimi in ya ji ana magana kan su ya tsaya ya fahimci ina aka sama gaba kada a je a ɗauko mas'ala baka san maganganun malamai akan ta ba baka san dalilan wane da wane ba sai ka ce ai duk shirme ne wancan ya ce kaza ai ƙarya ne ake yi kaza kaza kaza kaza babu wata ƙarya kawo hujja da dalili mun fahimci wannan ko ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun waɗannan sune suka yi hasara al khusran abinda ake nufi da khusran shine kai hasara ita hasara kala biyu ce ko ka rasa riba mutum ya tayi wajen kasuwanci sai zaman to an mai da uwa to aina an yi sa'a ko ko kuma mutum ya je ai ba uwa ba riba ko ba haka nan bane to ka kusan ga ita babban hasara ina fata an fahimci ni to sai malamai suke cewa ita hasara ana gano ta ita hasara ana gano ta ma'ana ta huska wato guda biyu na farko malamai sun fassara hasarar da kafirai za su yi shine cewa ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko ya yi gida a gidan aljanna ya yi gida na 'yan wuta a gidan aljanna yanzu gidajen da ya yi ma 'yan wuta a aljanna yanzu da suka shiga cikin wuta sai shi ba wasu sai shi ba 'yan aljanna to kaga wannan sun tafka asara ko ba haka nan bane eh ko kuma hasarar da suka yi shine Allah subhanahu wataala ya duniya ya kawo mu shi ya halice mu mun ba Allah komai ba ko ba haka nan bane Allah ya ba mu ni'imomi ga sunan ruwa abinci da komai dan takaitaccen lokacin ka na duniya cikin ka shekara duniya shekara nawa ne zaka yi ko zo zamanin annabi nuhu da kayi dubu ko ba haka nan bane da ya ka samu mutumin da zai shekara dubu goma a duniya a tarihi dai babu ba mu sani ba amma wai cewa babu dai annabi nuhu dai Allah ya ce ya yi shekara 150 yana wazi ko ba kana bane to amma ita aljanna khalidina fiha abada ka ba Allah lokacin ka na duniya kaɗan ibadar da zaka yi ba duk lokacin ba kana da lokacin bacci kana da lokacin ka zaka ɗauki wannan ka ba Allah wannan lokacin sai Allah shi baka aljanna khalidina fiha abada kaga wanda yayi wannan hasara yayi yayi hasara babba kuma hasara in kafiri ne ya yi asarar kansa in ‘ya'yansa sun kafirce su ma sun yi asara kuma ya yi asarar su sannan kuma in kafiri ne a duniya ya yi asara a lahira ya yi ya yi asara wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah kuma ba mu fita cikin wannan hasara Allah ya faɗin da su fita in ka yi abu hudu ka tsira magani na Allah solution ta Allah solution ta Allah wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr da kai haka ka tsire mu wannan hasara Allah ne ce bani ni faɗa ba shi yasa imamu shafi'i yace wannan ayar da ita kadai Allah ya saukar da ta ishi mutane su bauta ma Allah da ita don ta gwada ma hanyar tsira duniya da lahira ba shi kenan ba Allah ya kyauta Allah mu je aya ta gaba sai Allah ya ce
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
hadha al-kalamu ala al-munafiqina Allah ya sake dawo da magana akan munafikai fa damiru alam ya'tihim damiri na alam ya'tihim dinnan wa min qablihim yace aidani ila al-munafiqina zai dawo ne zai koma zuwa ga munafikai alladhina ada alaihim damir alaihim ad-damir fi qawlihi wadanda damiri ya koma zuwa gare su wala in sa'altu wala in sa'altahum dan sun rubuta wala in sa'altum tana yiwa wajen rubutu ne suka yi kuskure suka buga littafin da kuskure wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab kuma inda Allah ce walahum azabun muqim to alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim ko haka Allah subhanahu wa ta'ala ce kaje ce dabiri na kuma zuwa gare su kuma in kaga dama sai ka maida shi zuwa ga munafikai da kuma kafiran makka na fata mu ci domin lalle suratul tauba madaniya ce amma kuma inda za a karanta ta ba kan munafikai ne take magana ba tun da farkon sura an fara ne da mushrikai ko ba kanan bane bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min almushrikin fasihu fil ardi wa arba'at ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin to da ku munafiqan da kuke fito na fito da ayoyin Allah an gane ko waɗanda a wato da kuma munafikai da kafirai to dukkan su alam ya atihim naba'u alladhina min qablihim shin labarin waɗanda sun gabace su bai zo musu ba domin cikin waɗanda sun gabata akwai munafikai ko babu cikin waɗanda sun gabata akwai mi akwai kafirai kenan su kafiran su kalli misalin kafiran da sun ka wuce su kuma munafikan su kalli labarin munafikan da sun ka wuce ba shi kenan ba ina fata an fice ni wani yana iya cewa to an ce qaumi nuhin mutanen annabi nuhu to ai mutanen annabi nuhu kafirai ne ba munafikai bane ko ba haka bane wani na cewa haka nan ko sai a to ai zamanin annabi nuhu ma ai akwai munafikai dan matar shi bata yi imani da shi ba kuma ta yaudare shi Allah ya ce kiran bai san kafira ba ce don Allah ya ce daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihayn fa khanatahuma kaza lati sun yaudare su yaudara ta sununa musu suna tare da su amma ba tare da su suke ba ta fuskar addini ba yaudara ta zina ba dan babu annabin da zai yin aure matar shi ta yi zina sai dai yan shi'a wal iyadu billah sun ce khairu khalqillahi ajma'in mata shi ta yi zina amma su su yadda ba cewa mata annaba suna yin zina to kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su dauke shi annabi ba na fata fahimce ni to to na ku dina wannan kai ka faɗi magana kuma ka dawo kuma ka warware ta wannan aqida ta yi muni Allah ka mu tsari almuhimmu mun samu munasaba tsakanin wannan aya da aya idan muka dawo cikin jalalaini sai mu fassara da ikon kalmomin yace alam ya atihim shin bai zo musu ba naba'u yace khabaru in an ce naba wanda sun ce an ka ce naba'u an gane ko shine labari amma ba kowane irin labari ba shine labari wanda yake dauke da babban al'amari akwai bambanci tsakanin alkhabaru da annaba'u an gane ko sannan kuma alkhabaru labarin da ka taba ji da wanda baka taba ji ba al'akhba tana yawa ka taɓa jinsu amma yance annaba'u shi ne labarin da baka taɓa shi ba na fata ana fahimta ta kenan akwai bambanci tsakankanin su shi annaba'u dole sai babban labari amma ya tasa'alun an annaba'il azim li kulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi mustajar labari ne mai girma kuma ba su taba jin shi ba tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha amma al khabaru tana ya baka labarin abu mai girma ko kuma a baka labarin abin da bai da wata kima ko kuma al khabaru a baka labarin abin da baka sani ba ko abin da kuma ka san shi amma shi annaba sai abin da baka sani ba ina fata an fahimci haka malamai sun ka faɗa ba ni na faɗi ba ba ni na faɗa ba malamai ne sun ka ce haka ne bambancin su cikin al furuqul lughawiyya in ka yarda to in baka yarda ba kuma ka kawo hujjojinka to alam ya'tihim naba'u yace naba'u ay khabaru alladhina min qablihim labarin waɗanda suka gabace su ko baka nan bane qaumi nuhin mutanen annabi nuh su munafikai labarin mutanen annabi nuh ya zo musu cikin ina cikin alqur'ani wa adin da kuma adawa an gane ko qaum hud mutanen annabi hud ko Allah ce ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumihu wa ila adin akhahum huda dan ka tabbatar da haka ne wa samuda da kuma samudawa qaumu salih mutanen annabi salih wa ila samuda akhahum salih haka Allah ya fa subhanahu ta'ala ya fada wa qaumi ibrahima da labarin mutanen annabi ibrahim wa ashabi madyana da mutanen madyana sune mutanen annabi shu'aib ko wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu qaum shu'aib an gane ko wal mu'tafikat yace qura qaumi lutin qura jami'i ne na alqaryat sai a ce qura garuruwa domin annabi lutu akwai yankuna da garuruwa waɗanda ya wa'azi an gane ko ai ahalaha mutanen ina fata an bice ni ana nufin mutanen wato garuruwan annabi lutu wannan shine al mu'tafikat daga afaka ya afiku inji su afaka da alhamza ne afaka ya fiku kalaba shay'a ya juya abu to me yasa aka kira su almutafikat waɗannan garuruwan Allah ce falan ma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha shi yasa ake kiran ƙarya al-ifku saboda wato taqlibu wato al-khabar an an wajihina sai an dauko magana ga yadda take sai a juya ta sai a yi ƙarya to ga an juya ta daga hakikanin ta ko ba ka nan bane taqlibu al-shay an haqiqatihi to sai an kira su al-mutafikat saboda an dauke su garuruwa ne qura al-mutafikat kenan quran mutafikat wanda an jujjuya su al-qura al-mutafikat to amma kuma anan cikin suratul najmi sai Allah ya kira su mu'tafika dan ya ce wal mu'tafikata ahwa to can bai ce nan sai ce mu'tafikat can kuma ce al mu'tafikata nan jam'i ne mu'tafikat can kuma mu'tafikata mufrad ne to dan ya kira su mu'tafikat kuma kira su mu'tafikata ya za a yi da wannan kaga dole sai kana bukatar hujja ko sai wadansu malamai suka ce can da an ka ce al mu'tafikata anan hankalta mai yankin nasu gaba daya ina fatan fahimci ni wannan yanki juz'i na ƙasa albuqa almu'tafika yanki wanda an ka ɗauka an ka juyi almu'tafikat saboda nan Allah hankalta ma can akwai gari can akwai gari can akwai gari sai ce mu'tafikat alqura saboda garuruwa ne daban-daban waɗansu malamai suka ce a'a kai almu'tafikata da almu'tafikat duk abu guda ne domin jam'i na abu wanda yake mu'annas in ka ga dama ka kawo shi da mu'annas salim in ka ga dama ka kawo shi da mufradi duka ɗaya ne babu wata matsala mi addalilin ku suka ce Allah subhanahu wataala yace a cikin suratul baqara yahuda sun ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda kaga sun kawo shi da ta'ul guda a ali imran sai ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat kuma zance mafi inganci dukkan wato magana guda ce dan wadansu sun ce a'a wadansu sun ce ma'duda daban ma'dudat daban amma zance mafi inganci duk magana guda ce ya ce ma'duda ce ma'dudat to al-mu'tafikata da al-mu'tafikat duk abu guda ne magana ta ƙarshe waɗansu malamai suka ce kai duk ɗai ne amma ba nan mun ka tafi ba al-mu'tafikat na an nuna mu'tafikat jam'i ne ɗaya biyu uku abin da ya kama da haka ko ba ka ba al-mu'tafika jinsi ake nufi mu maido hankalin mu nan jinsi domin abu ko guda ne an ka sa al-jinsiya ya zan mi ya zan jam'i haka ne ko ba haka ba wal asr innal insana al insana ba mutum guda bane to ce innal insana fi sai ce illal ladina amanu nan yana nufin inna jinsal insani lafi khusr jinsin dan adam yana mi yana cikin hasara sai zama to aljinsiya ce kenan da yace almu'tafikata jinsul mu'tafika almu'tafikat ya kashi kamar matsayin jam'u muannath salim ko mulhaq bi jam'u muannath salim tunda babu almu'tafika namiji ko mace sai zama to jam'i ake nufi kuma an kira shi afaka ya fiku shine abinda an juya shi inda kuma lafi qaulin mukhtalif yufaku anhu man ufik ay yusrafu da ake juyawa mun gane wannan taw atathum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da bil bayyinat hujjoji ko wani annabi manzannin sun zo musu da hujjoji fama kana Allah li yuzlimahum Allah bai kasance zai zalunce su ba walakin kadu anfusahum yuzlimun sai dai sun kasance suna zalunta kawunan su anan sai mun yi hattar akwai abu guda biyu da ya kamata mu karasa da mu je aya ta gaba akwai wata ka'ida mai muhimmanci cikin tafsirul qur'ani bil qur'an shine al-ijmalu wat tafsir ko kuma al-ikhtisar wal bast in baka rike wannan ba al-ikhtisar a takaita magana al-bast shine a yawalwata ko al-ishab da hababba ashaba yusibu ya zubo bayani ko al-itna ya tsawaita bayani to wannan ka'ida in ka gane ta cikin qur'ani ka kama fitar da tafsirai sai ka gashi da Allah kawo zancen mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da mutanen annabi Ibrahima da mutanen Madiyana da mutanen annabi Lutu al-Mutafikat dukkansu a dunkule kawo su duk ayoyin da sun kai bayanin kissa annabi Nuhu da bayanin annabi Nuhu da mutanen shi duk in ka zo cikin qaumi Nuhin sai ka kawo su kissa annabi Nuhu ta zo a wuri kaza cikin suratul a'rafi akwai ta cikin suratul yunusa akwai ta cikin suratul shu'ara'i akwai ta ko ba haka nan bane bayanin dai annabi Nuhu ya zo wurare daban-daban a cikin alqur'ani mai girma to duk qaumi Nuhu din nan mujmal ne sai kai tafsirin shi wato wa'adin da adawa adawa kissa su ta zo cikin alkurani wurare daban-daban in ka diba cikin arafa akwai cikin hudu akwai ko ba ka nan bane cikin ina akwai cikin suratul ash-shu'ara akwai gashi nan dai cikin suratul fussilat duk sai ka tattaro waɗannan ayoyi sai kai dirasa akan adawa yadda sun kai fito na fito da annabin su wurin da suka rayu irin yadda Allah ba su ni'ima irin da suka kafirce maudu'i ne na alqur'ani ad-dirasa al-mawdu'iyya sannan kuma samudawa haka su ma samudawa kisa su tazo hudu tazo araf tazo ina tazo ina tazo ina sai ka tattara ta sai kai ad-dirasa al-mawdu'iyya ka hahada kaga inda sun ka samu bambanci da wani abu da Allah ya ba su da wadancan wadancan Allah bai ba su ba abin da ya hasa duk sun ka suka fara bijirima Allah dai dukkan su akan shirka suke sannan kuma waɗansu suna laifi na kaza mutanen annabi lutul wadi mutanen annabi shu'aib tauye mudu mutanen adawa kaza gashi nan dai sai kuma mi sai kuma qaumi ibrahim annabi ibrahim shi ma kissar shi gashi nan dai an'am da ya kasa akwai kissar annabi ibrahima ga ta nan tazo in ka diba cikin suratul anbiya'i ga ta nan cikin suratul safat ga ta nan cikin suratul ankabut irin yadda ya fito na fito da shu'ara da sauransu da irin yadda Allah ya sifanta annabi ibrahim sai kai ad-dirasa al-mawdu'iyya masani ko mun fahimta ba to kaga wannan shine ake kira al-ijmal wa ashabi madyana da mutanen madyana su ma kissa su ta zo a cikin suratul hud cikin suratul araf sai ka dauki kissa ta annabi shu'aib kai ad-dirasa al-mawdu'iyya wal mu'tafikat kissa ta annabi lutu ta zo a araf ta zo a shu'ara ta zo a cikin suratul hud ta zo a ina ta zo a ina sai ka tattaro ka hada cikin alqur'ani mai girma wannan kaida tana da fadi ko ba tana to shi yasa wani inda zamu ce kowanne daga cikin su da anka ka kissa shi anan sai mun bi mun kawo kissa shi ai na ganin zancen tafsiri ai sai dai ayi wata biyu ko ta uku ko al-ijmal wa tafsir ka iya da ka'ida ka huta sai Allah ce to atatuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su in an ce rusuluhum sinun tana da dhamma amma wato Abu Amr yana karantawa da rusuluhum shi sukuni yake masinu amma da yawan dalibai waɗanda ba ma wannan kira suke karanta ba sinun sukuni suke mata duk cikin alqur'ani atatuhum rusuluhum ba a cewa atatuhum rusuluhum amma mu kuma mutane maka sai karanta sai kaje mutum ya ce atatum rusluhum bil bayyinat kan kace a'a ba haka nan da ba sai ce shi bai yarda ba Abu Amr ibn al-Ala shi kadai ne karanta da rusluhum cikin qira'o'i mutawatira kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai kaje ya ce wa rusli sai a ce wancan Allah ya iya karatu eh ya iya karatu kai atatum rusuluhum bil bayyinat manzannin sun zo musu da hujjoji bayyanannu an gane ko dan ba akwai al-ijma' an faɗi annabi nuhu ya zo da hujjoji bayyananni waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya bashi sai ka nemo su ina dalilan da Allah ba annabi nuhu na fata fahimci ni Allah ya bashi dalilan da yake nuna shi annabin Allah ne adawa an ba su aya wadda take nuna cewa annabi hudu annabin Allah ne ko ba ka nan bane suka karyata samudawa an ba da taguwa da take nuna shi annabin Allah ne annabi ibrahim gashi nan an dauke shi a jefa cikin wutar da wasu dalilai waɗanda Allah ya bashi irin yadda ya tattauna da mutanen shi akwai hujja ta dalili wadda ba za su iya kada shi ba ko ba kadan bane sannan kuma akwai hujja wata mu'jiza wadda Allah zai ba annabi an gane ko ko Allah ya faɗe ta ko Allah bai faɗa ba ashabu madiyana su ba sun tattauna da annabi shu'aib an gane ko duk dai gashi ne da Allah ya Allah ya ce to fama kana Allah liyazlimahum Allah bai kasance zalunce su ba kaga na albayyinatu da rusuluhum ya zo mujmal manzannin su sun zo musu kowane ba wai ko ana nufin kowane daga cikin su yana da manzanni ba a ana nufin kowane yana da nashi manzo ala tawzi' sai ka dauka ka bashi banda annabi ibrahim da annabi hud babu wanda sun kai zamani guda ina fata an fahimce ni domin shi annabi nuhu ya tafi sannan akai sauran kenan kaga ba a cewa rusuluhum duk manzannin su lokaci guda na an ka tattara a ala tawzi' da Allah ce wato wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina kafirai sun ce ma annabawa za su fitar da su daga cikin gari ba ana nufin annabawa na nan ba kafiran duniya na nan a'a kowane annabi a lokacin shi kafiran shi sun gaya mishi wannan ban sani ko mun fahimta ba أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنقالكم فما كان الله ليظلمهم ما لما هرد القرآن سنك فما كان الله قد أبيون القرآن كك نن نفرقوا تكين سورة التوبة ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وآد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فما كان الله نبيكما وطيرة سورة الروم an gane ko fama kana Allahu yadhlimuhum walakin kanu anfusuhum yadhlimun thumma kana aqibatu alladhina asa'u su'a an kadhabu bi ayati Allahi wa kanu biha yastahzi'una sun kace sauran biyu amma wa ma kana Allahu sun kace shi ko guda bakwai ne cikin Qur'ani wa ma kana Allah mai wawun shi ko guda bakwai ne guda bakwai ko to sun kace na farko cikin suratul baqara wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ko ba karan bane inna Allah bin nasi la raufur rahim sannan wato ma kana Allah li yadhara al mu'minina ala ma antum alayhi ko ba karan bane sannan wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ko ba karan bane an gane ko sannan kuma wa ma kana wato abin nan آه، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يتشتو فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون an gane ko sai kuma na wato bakwai kenan wanda ya cikin suratu wato abin nan suratu fatir عند الله سبحانه وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء نبتان في جين وأنا قد أشد منك سامو dan can cewa mun kai ma kana Allahu li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi mu ce wa ma kana Allahu ko ba haka nan bane wani sai shi ya kamata in kawo hujja kwakwalwa ta tafi ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allah li yutli'akum ala al-ghayb kaji mai wawan din guda bakwai ne cikin Qur'ani kuma malamai sun ka faɗa in kai bincike ka ji akwai ƙari ka kawo in kuma ka ce musu cika ba dai mu daga shi bai mun kawo muka su alqur'ani gaba ɗaya in an kaji an ce walakin kanu anfusahum yazlimuna duk cikin alqur'ani haka yake amma banda wuri guda tal cikin suratu Ali Imran walakin anfusahum yadhlimuna cikin Ali Imran dai ka riki duk inda ya saura in ka ce walakin kanu sai ka ce kanu anfusahum amma in ka zo cikin Ali Imran sai ka ce walakin anfusahum ina ne yake innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahum Allah walakin anfusahum yadhlimuna shi kadai ne kuma malamai sun ce sauran kanu ana ba da kissar waɗansu mutane ne wanga na Ali Imran abin da yasa ba a ce kanu ba saboda misali ne aka buga shi ko misali bai bukata sai an ce kanu wallahu ta'ala a'lam Allah lamma lokaci yayi amma karanta mana wannan aya wato saboda lokaci ya matsu wal mu'minuna wal mu'minat wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa يؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ibnu ashur yace hadha taqabulu qawlihi taqabul an fuskanci magana an gane ko shine suke kira al'adatul qur'aniyya ko al-kulliyatul qur'aniyya ko al-manahijul qur'aniyya shine ya kawo abu sai ya kawo kishiyarsa ko ya fuskance shi da irin nashi da ya kawo almunafiquna wal munafiqatu yace mi ba'dhum min ba'd an fa bi bayanin munafiqai to sai aka zo na mu'minnai li bayani anna ta'ifati allati yanaluha al'afu hiya al wato al multahiqa bil mu'minin shine waɗanda za su samun Allah ya yafe musu daga cikin munafikai su ne waɗanda sun ka haɗu tare da muminnai domin mi sai Allah kawo muminnai don a bambanta su da mi da munafikai su almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd su ko muminnai wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd su munafikai ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi su ko muminnai ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar kuma haka nan bane sancancan wa yaqbiduna aydiyahum su ko muminnai wa yuqimuna as-salata wa yu'tu yu'tuna zakata kaga ba la yaqbiduna aydihum wa yuti'una Allah wa rasulah wadancan sai an kai zancan azaba su tunda mumuna aiki sun ka aikata ko ba haka ba tunda an ka ce innal munafiqina humul fasiqun sai an ka ce wa'ada Allahu al munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam su ko mu'minne da an kai zancan su an ka ce ulaika sayarhamuhumullah sanami inna Allah azizun hakim an ka ce wa'ada Allahu al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa رضوان من الله أكبر هو رضوان من الله أكبر قراءة شعبة وذلك هو الفوز العظيم كاغا المقابلة منافقي مؤمني أيك مؤمني أيك منافقي ساكمكم مؤمن منافقي ساكمكم مؤمني المقابلة تكون قرآن ينا ديوا in ya kawo aljanna ya kawo ta in ya kawo wuta ya kawo aljanna misali ya hi dari cikin qur'ani ka dauka duk inda ka ta cikin qur'ani haka zaka gane shi فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون إن الذين كفروا وكذ... إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم ج- من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون haka shi ke cikin ƙur'ani al-muqabala al-muqabala al-muqabala ba wanga muqabala da aka yi ba tsakanin ɗaliban ilimi da malamai wannan aya yanzu na muka shigo cikinta kuma an fara nuna mini lokaci ya yi muna halinsa yan uwa sai mu yi haƙuri sai gobe idan Allah subhanahu wataala ya kaddara za mu zo mu dora a inda muka tsaya abinda muka faɗa zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh